الله الله غفور
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين a ci gaba da karatunmu na tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga dausayin tarihi a wannan kafa mai albarka a ina yi mana sallama ga baki ɗayan mu masu sauraron mu da masu kallon mu a duk inda kuke ina yi mana sallama ga baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu muna gode wa Allah madaukakin sarki da ya sake haɗa mu a wannan shiri na tarihin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a darasinmu da ya gabata wanda ya zo kafin wannan mun tattauna lokacin da Sayyidina Ibrahim salam ya kai matarsa hajara ya kai ta inda za a yi makka har muka yi bayanin yadda aka samu ruwan zamzam har muka kawo bayani yadda annabi ibrahim salam ya yi mafarki allah ya ce yanka ɗansa da ya zo ya gaya matar ta amince ɗan ma ya amince shaidan ya zo zai zuga su duka suka ɗabi duwatsu suka jajjefe shi nan ne ake jifan shaidan a yanzu idan mutum ya je aikin hajji kuma haka a safa da marwa da ta hau tana nema ma yaronta ruwan sha wato annabi ismailu shi ma duka kamar yadda muka faɗa rukuni ne daga cikin rukunan haji da umara to shi ma jifa ɗin yana cikin rukunai na haji wanda dole a yi shi yawa don haka za mu ɗora daga inda muka tsaya annabi ibrahim salam da ya zo samu yaronsa sai ya ce ya kai ɗan ɗana allah ya nuna mini a mafarki ya ce yanka ka wannan bayani ya zo cikin sautu safati inda yake cewa ya bunai inni a rifil manami anni azbahuka fanzur ma za tare قال يا أبت افعل ما تؤمر satajiduniya insha Allahu min as-sabiri to eh haka da ya gaya masa cewa na ga abu na Allah ya nuna mini a bacci na yi mafarki cewa in je in yanka ka sai ya ce baba ka aikata abin da aka umurce ka da shi insha Allahu za da sannu za ka same ni cikin masu haƙuri to haƙuri wani abu ne mai mahimmancin gaske addinin musulunci shi haƙuri alkur'ani yana cewa fasta'inu bis sabri was sala wa inna la kabiratun illa al khashiyina wato ku samu taimako na haƙuri kuma ku tsaya ku yi sallah shi haƙuri iri iri ne haƙuri kai haƙuri ka bauta wa Allah gwargwadon iyawarka kai haƙuri kada ka sabi Allah idan kai wannan kai hakuri Allah madaukakin sarki zai ta jarrabar ka da abubuwa da yawa makiya ne wanda bai kai ya ci mutuncinka ba ya ci mutuncinka wanda bai kai ya gaya maka bakar magana ba ya gaya maka Allah dai ya jarrabe ka da jarrabobi iri-iri to idan ka ci jarrabawa sai Allah ya ce maka inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabin su ne wanda Allah yake tura ladan su babu iyaka manzo Allah na cewa law kana sabru rajulan raka lakana rajulan karima da hakuri mutum ne da an ga wani mutum mai yawan sadaka don haka jama'a sai mu zama masu haƙuri masu jure cutarwar makiya masu jure cutarwar abokan gaba masu jure wato yanayi na zamantakewa da aka samu kai a ciki tun haka haka ya zamo an bi umarnin Allah kenan an zama mai an zama masu haƙuri Allah ka sanya mu cikin masu haƙuri wanda za ka rika tura mana lada babu iyaka albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Isma'ilu ya ga babansa haka kuma haka ake so yaro ya zauna bin mahaifinsa ɗa da ya su zama suna bin mahaifansu mazaje da ma da iyayensu mata wani mutum ya zo wajen manzo Allah ya ce ya rasulullah wane ne wani mutum ne ya fi cancanta in zauna da shi lafiya in yi kyakkyawan mu'amala da shi in masa biyayya fiye da kowa ya ce mahaifiyarka daga ita fa ya ce mahaifiyarka daga ita fa ya ce mahaifiyarka daga ita fa ya ce mahaifinka haka sai kayan mahaifiyarka biyayya sau uku sannan kai babanka sau ɗaya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wato biyayya wa iyaye wani abu ne wanda yake da muhimmancin gaske yana da matukar muhimmanci yi wa iyaye biyayya Allah ya taimake mu mu rika yi wa iyayenmu biyayya kuma muna roƙon iyayen su ma su rika taimaka ma 'ya'yansu wajen yi musu biyayya saboda mahaifi shi zai taimaki ɗansa ya yi masa biyayya mahaifiya ita za ta taimaki ɗanta ya yi mata biyayya wani sahabi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai tafi zai mutu ya zo rasuwa sahabbai sun saba idan za a yi rasuwa irin wannan za su lakkana mutum kalman shahada to wannan sahabi aka ta lakkana masa kalman shahada ya gagara dauka aka yi aka ya gagara abin ya dami sahabbai suka yi suka samu manzo Allah ya rasulullahi ga wayan nan zai tafi alamu duk suna gwadawa mun yi mun yi karbi kalman shahada ya gagara sai ya ce to ku je ku tambayi iyalinsa menene halinsa haka je aka tambayi iyalinsa ta ce wallahi wani kan mutumin kirki ne wane wane ai mutumin kirki ne ta faɗi kyawawan halayensa annabi ce da ku je ku tambayi mahaifiyarsa aka je wajenta ta ce wane ai wane Allah ya tsine masa tsakanina da wane ai mutumin da yake girmama matarsa a kaina ita ce faɗin maganganu irin wannan marasa daɗi annabi ce a kira ta aka kira ta zo ta ce ki yafe masa idan kika yafe masa zai samu dama ya kalbi kalmar shahada ta ce wani har abada ba zan yafe masa ba annabi ce to shikenan ku je ku hura wuta sahabbai suka je suka hura wuta yana ci balbal ta ce ku jefa shi a ciki suka ɗauke shi da suka nufi wajen da shi ina za ku kai shi ce a za a je a kona shi manzo Allah ya ce a kona shi sai ta ce ya rasulullahi ɗana ɗin za a sa a wuta ce wannan ai ba wata wuta bace wannan ai ba komai bane akan abin da zai je tar a lahira ki yafe masa ya samu rahamar Allah ya samu ya kalmar shahada ya shiga aljanna ai akan wannan wutar ai ba wannan wuta ai ba komai bace akan wutar lahira tace to inda aka yi na yafe masa na yafe masa tana cewa na yafe masa nan sai faɗi kalmar shahada sai ya mutu to kaga muhimmancin biyayya wa iyaye kenan zamani Imam Malik wani bawan Allah iyayensa sun rabu mahaifiyarsa ba ta tare da babansa to sai ya zama yana tare da mahaifiyarsa suna zaune sun daɗe sai baban ya turo takarda ya turo da sako cewa yana neman sa ya zo mahaifiyarsa kuma ta ce ba zai tafi ba sai ya zama ya shiga tsaka mai wuya sai da bai samu imam malik ya ce allah shiga fita malam ina da fatawa ce menene ya ce mahaifina da mahaifiyata ba sa tare babana yana waje kaza mahaifiyata ko muna tare da ita to yanzu mahaifina ya turo ya ce lallai lallai duk abin da nake in bari in zo yana nema na mahaifiyata kuma ta ce ba zan je ba to shine hankali na ya rabu na rasa ya zan yi sai ya ce to ka bi umarnin mahaifinka kada ka saba mahaifiyarka sai ya tafi hankalinsa kuma ya sake shiga wani rudin cewa ka bi umarnin mahaifinka kuma kada ka saba mahaifiyarka to ka ganin ai amsa ne ba amsa ba saboda duka an yi umarni a yi musu biyayya to haka wannan ya ba shi dama ya aiki da tunaninsa in har yana so je wajen uban yana iya zuwa tunda iyaye mata suna da tausayi fiye da maza zai iya roƙon mahaifiyar tasa ta ba shi dama ya tafi to amma wannan shine amsan da Imam Malik ya bashi dan haka biyayya wa iyaye yana da matukar muhimmancin gaske da haka sai mu kula da kyau to kaga wannan Annabi Isma'ilu ya koya mana yadda zamu bi iyayenmu duk abin da suka yanka akan mu mai hakuri mu bi su Allah ya taimake mu ya ba mu daman bin umarnin iyayenmu yawa sannan da suka tafi suka je kamar yadda muka yi bayani a karatunmu na baya suka yi wannan shaidan ya zo wajen baban annabi ibrahimu kenan yana so ya ruɗe shi ya jefe shi da duwatsu guda bakwai ya dawo wajen mahaifiyar ita hajara ita ma ta yi yadda mijinta ya yi ya dawo wajen ɗan bai haƙura ba saboda naci shi ma yi abin da iyayensa suka yi shi ne aka samu wajen jifa guda uku da wannan wuri sai aka Allah sai turo da ya sallama ma ikon Allah cewa an ya Ibrahim kasar daktar roya inna kalalika na jirma su ne sai Allah ya cece shi ya fanshe shi Allah ya ce wa fadainahu bi zibhin azim sai muka fanshe shi da abin yanka mai girma Allah ya kawo rago daga aljanna ya fanshe shi to nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni ƴaƴan yanka ka guda biyu ne ya tabbata cewa annabi Muhammadu annabi Isma'il yana cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babansa Abdullahi haka ya faru da shi wanda insha Allah idan lokacin ya zo za mu yi bayani insha Allah shi ma yadda wato babansa ya bakace shi abu Abdul Muttalib ya yi baka ce roƙi Allah Allah ya bashi yara goma in ya bashi goma zai yanka ɗaya to insha Allah idan muka zo bayani kan kakannin manzo Allah da mahaifinsa insha Allah za mu kama wannan bayani sai mu haɗa shi da wannan ya fita bayanin manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama ya fita kamar yadda ya ba mu labari to shi annabi Isma'ilu alaihi salam da suka je muna suka yi abin da suka aikata kamar yadda muka gabatar inda aka yi jifa sai annabi Ismailu suka dawo da babansa suka zauna da suka dawo suka zauna suka ci gaba da zaman su har annabi Ibrahimu annabi Ismailu ya girma ya aure da ya girma ya yi aure sai babansa annabi annabi Ibrahimu wata rana ya zo ya duba shi da ya zo ya duba shi sai ya zo bai same shi ba sai ya samu matarsa da ya samu matar sai ya ce mata ya labarin mijinki yake ya ce ya mijina muna dai zaune da shi amma dai rayuwan ba daɗi ta dai koka masa kuncin rayuwa da ake ciki ya ce to idan ya zo ki ce wani dattijo ya zo nemansa kuma ga wasiyar da ya bar masa cewa ya canza da ɗan kofar ɗakinsa na bar ku lafiya sai ya tafi ya sake tafiya aka ɗauki dogon lokaci bai dawo ba da ya sake dawowa wato da ya dawo dawowarsa na farko shi annabi ismailu sai matar ta ce masa ai bayan ka ko kayi wani bako dattijo mai kama kaza mai kama kaza sai shauki ya kama shi ya gane cewa mahaifinsa ne ya bar miki wani wasiya ta ce ya bar mini wasiya guda ɗaya da ya wasiyan ya ce in gaya maka ka canza da ban kofan ɗakinka sai to wannan yana nufin in sake ki ne jeki na sake ki ya sake ta ta koma gida ya sake auro wata matar bayan an kwana biyu sai annabi ibrahim ya sake dawowa ya sake samun wata matar daban da ya same ta ya ce shi ma ya same ta bai samu annabi Ismailu din ba nan ma suka yi sabani da ya zo sai ce na wane ta ce ai baya nan ta karɓe shi hannu bibbiyu sai tambaye ta yaya rayuwanku ce wallahi mun gode Allah ta ta yabawa ce to shi ke idan ya dawo ce na gaishe shi kuma na ce tabbatar da tafin kofar ɗakinsa annabi ismailu ya dawo ya sake samu cewa baban sannan ya zo ya same shi wato ya zo ya samu iyalinsa shi bai same shi ba sai ya tambayi matar yaya kalan dattijo yake ta sifanta masa ga yanayinsa ya ce Allah akbar ai babansa ne ya bar mata wata wasiya ya ce ai wasiyar da ya bari ya ce mata ta gaya masa cewa ya tabbatar da daɓen kofar ɗakinsa sai ce to ai ya ce rike ki ne da kyau na haka zan ci gaba da rike ki da kyau to haka suka zauna annabi ismailu ya girma da ya girma wata rana sai baban nasa ya zo da ya zo ya same shi suka zauna ya karɓe shi sun dade ba sadu ba a lokacin mafiyarsa ta rasu sai ce to Allah ya ce mu gina masa ɗaki a wannan wuri aka nuna masa shatin ɗakin na haka da aka nuna masa shatin wannan ɗaki inda za su rubu inda za su inda za su gina ɗakin suka zo shi annabi Ismailu yana mika masa abin gini shi kuma annabi Ibrahim yana gini har akwai inda ya taka dutse saboda ya kara tsawonsa na ginin ɗakin Ka'aba to a wajen wannan dutsen da ya taka sai shatin kafafunsa suka fito wannan dutse shine aka sa shi a cikin hijira Ismail wanda a wato ba cikin hijira Ismail ba cikin makama Ibrahim makama Ibrahim shi hijira Ismail inda aka yanke ne wanda lokacin da larabawa suka zo ginawa bayan an samu wato an yi ambaliya na ruwa ya taba katangun kaba sun tsage da za a mayar sai zama abin da za a mayar ba zai haɗe duka ba to sai aka bar wani yanki wanda saboda hikima ta ubangiji wanda wannan hikima tana nuna mana cewa ba kowa ne ya samu dama shiga ɗakin kaba ba a yanzu to amma idan ka je ka shiga wannan hijri ismail din to kaman ka shiga kaba ne sai kai nafiya raka a biyu yadda manzo Allah ya nafiya raka a biyu da ya shiga kaba sannan ko ba a sallan ba a sallan farilla a cikin wannan waje in za a yi sallan farilla su malaman suna kore mutane daga cikinsa to suka zo suka gina wannan ɗaki suna roƙon Allah Allah muna roƙo ka karɓa mana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim dukkan su biyu suna fada annabi Ibrahimu da ke gini da ɗansa Ismailu da suke ginin tare suna roƙon Allah rabbana wa asfihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim to yayi ta addu'o'i irin wannan saboda Allah ya masa umarni su gina wannan daki to annabi Ibrahim alayhi salam suka gina wannan daki shi ɗansa yayin da suka gama gina wannan daki na Allah sai Allah ya umarci annabi Ibrahim yace kai kira zuwa ga aikin haji malamai suka ce duk wanda ya ji wannan kira ya amsa gurgudun adadin amsawansa gurgudun zuwansa haji da umra annabi Ibrahim sai ya hau kan dutse dutsen da ya kiransa jabalu abi qubais ko kuma dutsen safa yana ya kira da sunan Allah madaukaki yana cewa ya ayyana cewa ayyuhan nas inna rabbakum bana lakum baitan fahajju ya ku mutane Allah ya gina muku daki ku ziyarce shi fa sami Allahu nidahu kullu makhluqin Allah ya sa kowane halitta ya ji wannan kira na annabi Ibrahim wa man kataba Allahu annahu yahujju ila yawmil qiyamah duk wanda Allah ya rubuta masa ya hajji har zuwa ran tashin kiyama falabba qailan labbaik allahumma labbaik to sai ya amsa wa annabi ibrahimu ya ce labbaik allahumma labbaik ko sau nawa kace labbaik allahumma labbaik din nan to iya adadin zuwan da zaka yi makka kenan to shine Allah yake ba mu labari a cikin alkur'ani wa azim fi nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiqin shi yasa za ga mutane suna zuwa aikin haji daga wurare da yawa don su ziyarci inda za a yi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama don haka annabi Ibrahimu bayan ya yi kira zuwa ga Allah wato ya yi kiran a zuwa aikin haji kamar yadda Allah ya umarce shi to sai ya ci gaba da addu'a addu'an da muka karanta a baya cewa rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim Allah ka aiko musu wani babban manzo wanda zai dinga karanta musu ayoyinka ya koya musu littafi wato alqur'ani wal hikma da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tsarkake su daga dukkanin abin wato kazanta kowane irin abin kazanta ya tsarkake su saboda kai dinnan al-azizu mabwayi ne al-hakimu kai mai hikima ne kai ka san inda kake ajiye abu daidai wannan ita ce addu'an da annabi ibrahimu da annabi isma'il suka yi Allah ya kawo annabi muhammadu kuma abin mamaki wannan fa duk addu'an sai da sarar ce wani ta ce kai sadaka da hajara wanda aka bani nan ko Allah zai baka ɗa nagari kuma Allah ya bashi ɗa nagari ya zama kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma suka zo suna addu'a Allah ya ba su wato Allah ya aiko annabi muhammadu a wannan wuri wannan ita ce addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa yake faɗa a hadisi ana da'awatu abi ibrahim wa bushra isa ni addu'an babana ibrahimu ne da kuma albishirin annabi isa cewa bashiran bi rasulin ya timin ba da ismuhu ahmad kaga wannan bushra annabi isa kenan wannan kuma addu'an da annabi ibrahim yake kenan Allah ya aiko annabi babba babban manzo a wannan gari na makka annabi Ismail ya ci gaba da rayuwarsa a harami tare da surakanansa jurumawa har zuwa Allah ya aiko wato amalikawa kabilan amalikawa daga Yaman suka zo wannan waje Allah yake cewa wa kurfi kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya ka ambaci tarihin annabi Ismailu saboda shi mutum ne yana da gaskiya wato yana da gaskiyan alkawari kuma annabi ne ko manzo ne annabi ismailu Allah da ikonsa ya haifi ‘ya'ya goma sha biyu dukkansu ibn ishaq ya ambaci sunansu ibn kathirin ma ya kawo su a cikin albidaya wani haya to wayin na ‘ya'ya a cikinsu ne aka samu kakannin manzon Allah sallallahu Alaihi sallama lokacin da annabi Ismailu ya rasu sai aka binne shi tare da mahaifiyarsa lokacin ya kasance da shekara ɗari da talatin da bakwai a lokacin da ya koma ga Allah to shi a ɗakin Ka'aba an gina shi kamar yadda suka gina ɗinnan an gina shi da wato an gina ɗakin ka'aba ya kai sau shida ko kuma sau wato a zamanin da an gina ɗakin ka'aba nan ya kai sau goma sha sha ɗaya an gina ɗakin ka'aba ya kai sau goma sha ɗaya wanda in Allah ya yarda idan muka zo karatunmu na gaba za mu tattauna wannan wato hawa-hawa na ginin kaba yadda aka gina shi har sau goma sha ɗaya har zuwa yadda yake a yanzu nan za mu dakata a nan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم
Allah Allah